ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الإمام رضي الله عنه أليس كذلك؟ وفي حديث عمار دليل على أن مسح الوجه واليدين كاف للجنب كما يكفي للمحدث فمس الوجه واليدين بالتراب طيب يأتي حديث عمار بن ياسر dalili ne akan cewa taimama fuska ce ana yi ne akan fuska da hannaye guda duk sun wadatar kama ya filil muhdis sawa'an alhadasul asgar ko alhadasul akbar kowanne aka yayi fa masul wajhi wal yadayn bit turabi taratan yakunu badalan an ghasli عن غسل أعضاء الوضوء في حق الموجز وتارة يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض يجي شافan fuska da hannaye guda biyu a taimama kenan wata wani lokaci kan zama maimakon wanka yakan zama maimakon alwala fi haƙƙin muhdisi وتارك يكون بدلا عن غسل جميع البدن في حق الجنوب wani lokaci kuma ya wadatar da wanke jiki ma'ana mutum ya yi wanka in hadasul asgar ne ya kama mutum ya yi taimama ya fuska da hannaye guda biyu ya wadatar in janaba ce ko haila ko nifasi wanda ya shafi jiki duka baki daya in an yi taimama fuska da hannaye guda biyu ya wadatar wal ha'il wal mayyit inda al'ajizi an istimal al-ma'i li adami in aka rasa ruwa ko ko ga ruwan ba za a iya amfani da shi ba aw maradin yukhafu minhu alhalak aw ziyadatu almaradi ko rashin lafiya ne da ba taimama ana yi ne in ba su samu ruwa ba to amma wannan akwai ruwan ga ruwan amma akwai rashin lafiyar dan kai amfani da ruwan zai cutar da kai shine ta akhurul burdi sai mutum ya samu jinkiri kafin ya samu lafiya ko ya cutar da shi to sai a bar ruwan su ai taimama ya kusi yayi وتارة يكون بدلا عن غسل لمعة من بدنه yace wani lokaci kuma taimama tana zamowa maimakon lam'a ne abin da ya shafi jikinsa bi an kana ala udwin min a'dha'i faharatihi jurhun yakhafu min isal al-ma'i ilayhi al-halal ya zama na mutum na da wani miki a cikin jikinsa kurji in ruwa ya taba wurin zai cutar da shi to shi kenan ba zai sa ruwa a wajen ba aw talafil udwi aw ziyadatul waj'i fa alayhi an yaksila as-sahih min a'dahihi wa yatayammamu bi turabi ala al-wajhi wal yadayni badalan an qasli mawdi' al-jurh to sai kawo mas'ala sai ce to sai yayi taimama sai wanke inda zai ya taba ruwa zai taba sauran inda ruwa ba zai taba ba kuma sai ya taimama ya wadatar wa'iza da raba sai ka wata matsala kuma ya ce wa'iza da raba ya dahu alar turabi dama ana buga hannaye ne ta fuka guda biyu a kan kasa sai a yi haka a karkade ko? ya ce babu laifi ya kuri saboda kurar da ke hannun shi da yawa an yankuka fiha hatta ya kifa ma'alaiha minar turabi saboda ya rage kurar da ke hannunsa kama ja a fil hadis to sai ya kawo ta matsala ya ce to in ya je garin ya karkaɗe hannu she kurar da ke hannun duk babu kura ko kaɗan a kai in ya taimama ta yi ko ba ta yi ba da aka buga hannu haka maimakon ya shafa ko kura da yawa a hannunsa sai ya karkaɗe ko hu ya hure to da ya hure ɗin sai ko duk babu kura ko kaɗan a hannunsa ko ɗaya a tafinsa in ya taimama ta yi ko ko sai ya sake bugawa ya samu kura ولو ولو أزال بالنفس جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي إن أكا زمن الدب an rasa ƙuran a hannunsa suka ce taimamarsa ba ta yi ba wadda haɓa ba'abuhum ila annahu ya jusu wayansu malamai suka ce in yayi taimama taimamar ta yi wa huwa qawlu ashabin ra'yi hatta qalu لو ضرب يده على صخرة سماء لا غبار عليها فمسها وجهه ويديه جازا wai da mutum zai ɗauki hannunsa ya buga sakaratu samma a marmaran dutse da babu komai a ciki in ya taba yi taimama taimama ta yi والأول أولى لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا كن في كسا ميسركي قال ابن عباس الصعيد هو التراب أبن أجتمع الصعيد شيني كسا وروي عن حذيفة يتي الرويت لغا سيدنا حذيفة اليماني قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزق الله صلى الله عليه وسلم يتي وجعلت لنا الأرض كلها, كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء جعلت لنا الأرض كلها ويتك كسا كلها ما معنى كلها دكا كسا إيه إنا معنى دكا كسا duk inda kasa take ko ko a duk dangin abin da ya fito kasa eh duk dangin abin da ya fito kasa kaman kanwa kaman gishiri kaman mai da mai din ai taimawa akan su sarma ta yi eh eh saboda me eh to amma in aka taba ai ba za a samu kura ba a hannu kanwa za a iya samu amma gishiri fa kasar gishiri eh والأول أولى لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال ابن عباس الصعيد هو التراب الصعيد هو التراب معنى مذهب ابن عباس يتي الصعيد التراب abin da ake ce ma kasa kasa shi kenan wannan bai dau bai hada da duk abin da kasar ta haifa ba an fahimta da yace waruwi an huzaifa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي جعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء يتي خص التراب بكونه طهورا وعلى وعن هذا قال الشافعي يتي اكن حتى امام الشافعي يتي لا يصح التيمم بالزرنيخ والنوره والجس ونحوه أم فهمت الزرنيخ حجر معروف كثير الألوان يخلط بالكلس حجر معروف ينا ركلا كالولي وأنا هذا شيء أبو أسكي غاشي أجكي شيني أكي تيما الزرنيخ ينوكو to wani lokaci ba wuce ce dan dakuwa wani ya ce kaza yasa ba ma son zaben suna sai mu kawo sifar yadda ake ke suna yadda sifar take a garin ku ake ba suna sai ka ba suna kenan ko eh wasabiha ardu malak kanwa kenan ko wal bata'in wal naura farar kasa kenan wal jis siminti wa nahwihi إنما يجوز بما يقوى عليه اسم التراب من كل أرض سبخة يتي يا هلتا أكن دي أبن دا أكي تشيما التراب كسا كسا كينكو سبخها ومدرها كو وبطحائها وغيره ما يعلق باليد منه غبار tarifin da mala ya fada haka shine duk waɗannan dangogin ƙasa din wanda in zaka taba hannu tafin tafin ka debo tafin hannu ka debo kura yace duk in aka yi timma aka yayi wasu malamai suka ce a'a shi dai ƙasa din to shine malam yace wajen wajen waza ashabur ra'yi at-tayammu biz-zarnih wal-jis والنورة وغيرها من طبقات الأرض يتي وأن دك دنغوجي ne na kasa duk abinda aka yi da shi yayi lima ruya an jabirin saboda abinda aka rawaito daga sayyidina jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ce ju'ilat ju'ilatil ardu masjidan wa tahura ju'ilatil ardu masjidan wa tahura wai mai kenan eh kasa wa tahuran ko wa hadha alhadith mujmalun yace wannan hadisi akwai ijmali a ciki ina ijmalin da ke ciki ina tafsir wa hadisi huzaifata mufassarun hadisin huzaifa shi ya fassara wannan da yace kasa din ina hadisin huzaifa yace me ju'ilat lana al-ardu kullaha me bambanci tsakanin hadisi Jabir da hadisi Huzaifa kullaha kullaha duk dangin kasa in kai taimama taimama ta yi amma hadisin Jabir ya ce kasa ba haka bane ba wannan ya ce kasa duk dangin kasa in kai taimama a ciki yayi tai to in mutum ya samu kanshi inda yake tiles ne kuma fa in ya zama na tiles ne kuma fa an gyara wurin an sa tiles eh eh akwai kura kamar ka ce in tiles ne taimama bai ba ta yi ba ke don ka ce akwai kura in ba samu kura ba fa in ba samu kura ba fa eh ta yi ya ce akwai kura mana shi al-mu'tabar huna kura ko tiles eh abin da ya fada kura kenan ake nufi ba haka bane ba to in ba samu kuran ba fa ga tiles ne an share an goge an wanke ma da ruwa wurin ya zai yana kyalli sai kai me eh eh saboda me saboda me tiles din da me aka yi ƙasa ce ku to ya aka yi ta zama tiles ne zama baki da fari da ja da menene sarrafa shi da me an hada shi da me ya cire shi daga asalin shi na me to ya to ya zai eh وفي حديث عمار دليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ويتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إن أياي وهو قول علي وابن عباس وعمار ومن التابعين قول الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكهول وبه قال الأوزائي وأحمد وإسحاق وجماعة من أصحاب الحديث وما روي عن عمار أنه قال يتي أبند أكر ويتلق عمار يتي تيممنا إلى المناكب ميتيمما هر إزوا كان كافدا فهو حكاية فعله yana ba da labarin shi abin da ya yi ne ba ya rawaito daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama lam yanqulhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala al-imamu كما حكى عن نفسه كما حكى عن نفسه التمقق في حال الجنابه kaman yanda yace lokacin da ya janaba bai san cewa janaba alwajhul kafaini suna wadata ba yace sai azanci yace ai janaba ta shafi jiki duka ne sai birgima a cikin kasa ai wannan manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka bai tabbatar shi akan haka ba haka suka ce taimama da yace har zuwa kafada din nan ba daga manzon Allah ya dauko maganar sa ce yasa ba layu ta ba فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فيله da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba sai kai birgima a cikin kasa ba in ka shafi ka taba kasa ka shafa fuska da hannu tafukan ka guda biyu taimama ta yi sai rabu da wancan din ya dauki abin da manzon Allah ya faɗa ashe cewa su yi taimama zuwa kafada din ba daga manzon Allah bane sai a ajiye wannan sai a dauki abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ويسمع لما يسكى تيمم بوغو بيو أكي كبوغا نفرقو أشاف فسكا نبيكما أشاف هنا يقول وهو قول عبد الله بن عمر يتي مذهب عبد الله بن عمر كينا وجابر ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر والحسن وإبراهيم النخعي وبه قال مالك مذهب إمام مالك فينا وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي واهتجوا بحديث ابن الصم ابن الصمة sun kafa dali hujja da hadisin ibn summa menene hadisin shi yace wa huwa ma akhbarana abdul wahhab bin muhammad al-kisai qala akhbarana abdul aziz ibn ahmad al-khallal qala hadathana abu al-abbas al-asam wa hawala as-sanad qala wa akhbarana ahmad bin abdullah as-salihi wa muhammad bin ahmad al-arif qala akhbarana abu bakr ahmad bin al-hasan al-hiri قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن أبي الهويرث عن الأعرج عن ابن السمة قال عن ابن, عن ابن السمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول يتي نا wuce wurin manzo Allah manzo Allah yana bauli sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi daga nesa sai nayi manzo Allah sallama فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحده بعصا كانت معه sai da ya tashi ya je ya tone garu gaba da gaban shi dama ai ba siminti bane ba tiles bane kasa ne sai manzo Allah ya tone garin ya kankare garin sun sa'an ne ya taimama thumma wada'a yadahu 'ala al-jidari famasaha wajhahu wa dhira'ihi thumma radda alayya sai suka ce wannan hadisin ba sahihi bane إذا لا يعتبر به هذا حديث حسن وفيه فوائد منها وجوب مس اليدين إلى المرفقين وهذا أشبه بالأصول والأول أصح في الرواية هو مس الوجه والكفين أبن دي في إنغانشي كينا ومنها سكتي وتمسألة كما أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب إتي تيمم باتا إنغانتا سي إن أنسامو kura a katafinka da ka buga kasa ɗin li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallama hatta jidara bil asa yace manzo Allah sai da ya kankare bangon saboda farkon yayi ya bushe da aka kankare to ciki akwai kasa in aka taba za a samu kura a hannu walau kana mujarradu darbi kafiyan la kana la yahudduhu wa minha istihbabu at-tahara li dhikrillah ya ce ana son mutum in zai ambaci Allah ya yi tsarki ana so ne ba dole ba ne. Hala akwarana Umar bin Abdulaziz, hala akwarana Alkasimu ibn Ja'afarin daga Hashimai, hala akwarana Abu Ali na Lu'ulu'i, hala haddasana Abu Dawud, hala haddasana Ahmad bin Ibrahim Abu Ali na Mausili, hala haddasana Muhammad bin Sabit na Abdi, hala haddasana Nafi'un, hala ya ce, انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس نيد ابن عمر منجي سبود وتبكاتا ورن أبلا ابن عباس فقد ابن عمر حاجته سيدنا عمر سيجي يكي ويا ويبولي كومنين وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك منذ الله ونمتين يشكي منذ الله ألوكو ينتفيا وقد خرج من غائف او بول فسلم عليه يا يا يا يا بول يا جماعه سي وان متين يي مس سلم فلم يرد عليه حتى كاد الرجل ان يتوارى في السكه bai amsa mishi sallaman ba mutum yana tafiya dai sai da ya kusa kurewa a lokacin inda yake tafiya daraba biyadaihi alal ha'iti sai ya dauki hannayensa ya buga kasa ya karkade sai ya taimama ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه duk wayannan hadisai da ake kafa hujja za a shafa fuska da hannaye guda biyu duk wayannan hadisi darbatun darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini sabi inganci kuma radda ala rajul salama sannan sai ya amsa sallama wa qala innahu lam yamna'ani an arudda alayka salamu illa anni lam akun ala tuhri wannan hadisin ma da'ifi ne قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن هذين ابن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه يا زوزي وشيجي من الله نبول شيء مش سلمه falam yarudda alaihi hatta tawadda'a manzo Allah bai amsa sallama ba sai da ya alwala kuma atazara ilaihi wa qala sa'an ce mishi abinda yasa kaga ban amsa sallama ka ba inni karitu an azkura Allah illa ala tuhrin aw qala ala taharatin wannan hadisin sahihi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama itazara lahu wani zai gaishe shi bai amsa gaisuwa ba zuwa can kan ya gama tafiya sai ya taimama sai ya amsa ya ce kaga abin da yasa ka ji na yi shuru ba na son na ambaci sunan Allah ne sai da sarki ba na ba wulakanci bane ba na ki amsa gaisuwar ka bane sallallahu alaihi wasallama an fahimta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama in ba waɗannan aka biyu ba aka bi ba to wahalar da za a ta yi a cikin rayuwa tana da yawa an fahimta cewa fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum in ba wannan ka dauka ba wallahi zaka yi wahala cikin da sannan kace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan in ba wannan karke ba wallahi zaka wahala da rayuwarka a banza a wofi an fahimta sa'annan kuma yace ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballag Allahumma fashhad wa'annan ka dauke su ka ajiye duk wani abin da aka zo aka ce bayan manzon Allah ya koma ga ubangijin shi yazo ya ba jikan shi wani abu wallahi ƙarya ake kowa ya faɗi wannan magana wallahi ƙarya ce ƙarya ce ko cikin mafarki ko a farke to wannan duk ƙarya ake ba su da tasiri ba su da alaka da addinin musulunci addinin musulunci shine abin da ce فإنه جبريل, جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يا أكي اصطلع علينا رجل شديد بياض كذا كذا كذا فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أخبرني عن الإيمان الإيمان أخبرني عن الإحسان سيدة أكي وننجو أكي زما سيمنزو الله أتدرون من الإسرائيل wata ruwayar fa'innahu tabbas shi jibrilu ne a taku ya zo muku yi allimukun dinakun ya sanar da ku menene addininku ba malam ya kuni duk abinda ba addini ba ne wannan lokacin wallahi ba zai taba zama wa addini kokari ana bata lokaci yasa duk hayaniya da rigima wallahi cikin abinda suka zo daga bayan waɗannan فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا أليس كذلك؟ ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت اللهم فاشهد to duk wani abin da ya zo daga baya ba shi cikin Allahumma fashhad ko yana cikin yana cikin ala hal ballagt yana cikin fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum yana cikin al-yawma akmaltu lakum dinakum to duk hayaniyan da kaga ana yi game da addini wallahi abin da ya fito bayan waɗannan ne to shi yasa kada ka bata lokacinka kokari kai shi yasa tsoci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi sai ce abdu abdu alaiha bin nawajiz waɗannan abin da kuka gansu kada ku yi sakaci da su wallahi za ku zo ku sha wahala za a zo a babbuge su a kawo muku waɗanda ake so a suka shi ke nan kuma ka ruɗe kenan haka je ka hadu da ubangiji Allah kiyaye an fahimta bai za ka yi rubu fa innahu atakum yu'allimukum dinakum Allahumma fash'ala hal ballag Allahumma fash'al al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan duk abin da ya zo bayan wannan ba zai shiga cikin akmaltu lakum dinakum ba ba shi cikin raditu lakum islam dina ba shi allahumma fashhad yasa karka bata lokacinka hayaniya ce ake baki daya ba duk an gina su ne saboda son duniya kawai son duniya ce kawai وروي عن ابن عمر قال مر رجل على رسول الله فلم يرد عليه ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فردا واجبا فالمسلم على على الرجل في مثل هذا الحالة مضيق حظ نفسه فلا يستحق الجواب aka ce da ita yake amsa gaisuwa wajibi ne to amma wanda ya zo ya gaishe ka a cikin wannan hali ya tuzatar da haƙƙinsa ya sarayar da haƙƙinsa ba wajibi bane ka amsa masa وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره ولم يعتذر إليه قبل الفرج إيه. فيه دليل على كراهية الكلام على القرآن يتي أنكر أن تمتنا بولي كوينا بيان بكاتا ستكونو يهيمغنا يتي كراهية تكو وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا مع معه أن معه annahu ya tayammam wanda yake so ya alwala don ai ambaci Allah in babu ruwa sai ya tayammama wa qala al-auza'i to sai ya kawo wata matsala kuma anan sai ka sa alama sai ka sa alama anan kenan kace kiyaye lokaci rukuni ne ko a sharadi ne kiyaye tsarki sharadi ne alaysa kazalik kiyaye lokaci sharadi ne kiyaye sarki sharadi ne me bambanci tsakanin sharadi da rukuni sharadi kafin ka shiga cikin ibadan ne amma rukuni a cikin aikin kake rukuni an fahimta to sai mutum ya samu kan shiga shi nan ya wayi gari dab da rana ta fito lokacin sallar asuba ya wuce dab da rana ta fadi lokacin sallar magruba ya wuce ga ruwa in yace zai alwala ko wanka rana za ta fadi ko rana za ta fito wannan lokacin ya wuce kenan sai ya yi taimama ya yi sallar shi ne ya fi ko kuwa a'a ya ne ya nemi ruwan koda lokaci ya fita to malamai suka juna ilimi gida biyu wanda suka ce almuhafazatu alal waqt aula min almuhafazati ala tahara suka ce sai yayi taimama yayi sallah wanda suka ce almuhafazatu ala tahara aula min almuhafazati ala alwaqt suka ce sai je neman ruwa ko da lokaci ya fita don cikin neman ruwan ya je lokaci ya fita cikin ibada yake lokaci ya fita to wanne ne ya fi karfi a gashi an fafada an tattauna ka cewa yayi kalal auza'i malamai suka fada ba sai manzon Allah ya fada ba shi yasa aka kawo maka suran guda biyu sai kai ma ka yi tunani kwakwalwanka ai ba ta cin tuwo kaɗai ba ce kai ma kana ka yi tunani wayannan matsaloli ne masu wahala in za ka zo tashi ka je ka rufe littafin gare ka zo za ka mana za ka ci amanan addini kai ma sai ka je ka zauna malaman wannan ya ce kaza don abin da ka karanta shi ne mazhabul maliki abin da ka karanta shi ne mazhabin malikiya to yanzu yana kawo maka yana tattaro maka duk baki daya sai ka zauna kai ma kai karatu kai la'akari kai tunani kai tadabburi kai ta'akkuli cikin wannan matsala to wannan matsala da malamai suka ce in mutum ya wayi gari ga dab da rana ta fito ko dab da rana ta fadi magaruba kenan bai sallah ba in ya ce zai ɗebi ruwa ya alwala ko ya wanka lokaci zai wuce to ya zai yi ina ce waɗansu malamai sun ce sai ya taimama ya sallah sallarsa ta yi don kiyaye lokaci ya fi muhimmanci da kiyaye tsarki ƙa'ida ce wayan suka ce a'a sai ya je ya nemi ruwan ko ya je alwalan ko wankan ko da lokaci zai fita me yasa ai neman ruwan da ya je yana alwalan shi ma cikin ibada yake shi yasa kiyaye tsarkin shi yafi duk wanda kai kuma fa wanne ne za a zaba wanne ne yafi karfi a wajenka eh eh mas'ala ce al-muhafazatu ala al-waqti aula am al-muhafazati ala at-tahara فقائل المحافظة على الطهارة أولى لا بد أن تتطهر ولو خرج الوقت والقائل بأن المحافظة على الوقت أولى لا بد أن تترك الوضوء وتتيمم تيمم سكن دين هاي كاغا ما تيمم kafin kai alwala ka wanke ranka wanke ranka rana ta farko ko nemi ruwa ko kai wanka ba shi kenan ba matsala da duk aka gina su akan ka'ida sai kai ma kai tunane ka gani a cikin imani ko wanne ne yafi kwantar maka da hankali ba shi giran ba? eh? an kawo hujja ne? eh? a yau maganan malamai aka ce ijtihadi ne ijtihadat ne ko eh? to za mu gani ko wa qala al-auza'i fi al-junub idha khafa tulu' ash-shams law igtasala salla bi tayammum imam al-auza'i ya fada haka wa qala ashabu ar-ra'yi idha khafa fawta salati al-janaza أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماء abin da yasa ake wannan magana duka ba zai taba yiwuwa a yi taimama ba ga ruwa matukan akwai ruwa babu zance taimama sai dai ba shi da lafiya ga ruwa yana kallo ba zai ya dauka ba ba wanda zai kawo masa ba shi da lafiya in ya dauki ruwa ya amfani da shi zai mutu ko zai ko zai samu ta'akhurul dol zai cutar za ta cutar da shi to shi ne aka ce za a iya barin ruwa a yi taimama saboda me saboda ga larura alaisa ga zalik eh walam yujawizu salatal juma'ati bi tayammumi ma'a wujudil ma'i sun ce in ana sallan janaza kana gani kafin kai alwala an idan da sallan janaza sai kai taimama kan ne alaisa ga zalik amma walam yujawizu amma ba su halatta sallan juma'a ka zo sallah za ta wuce ka sallar juma'a suka ce sai ka yi alwala ko za za ta wuce ka ne ba sai ba za ka yi taimama ba wa in khafa fautaha ma a kauniya a kada min salati janaza wal eid suka ce tare da cewa in kana ji kana gudun kar sallar juma'a ta wuce ka suka ce dole sai ka yi alwala tare da cewa sallar juma'a ai tafi muhimmanci da sallar idi da sallar janaza alaysa kazalik فلا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء إمام الشافعي يتبع يد ذا أي متن يتيمم كودا منيني كودا وتحجة متكا أقوي روا فإن لم يجد في المصر ماء صلى بالتيمم إن بأسام روابا تسيي صلى بالتيمم بالمصر ماء ينزو أي صلى مسلاتنا duk tankin ruwa babu ruwa inda bohol ba nefa da za ta daga ruwa ba ruwa duk masallaci ya za a yi sai a duba makota akwai ruwa ko babu babu na wannan ma babu ruwa babu ruwa to daidan ina za a saya sai ka je har ka buga a in ka ce a'a sai ka fada abin da yasa in ka ce eh sai ka fada abin da yasa eh a tafi nema eh suka ce a tafi nema a je hakura nema? eh? eh? ko ka buga ba za a je ba za a tafi ma a yi sallah to saboda me? a'a ba lokaci ba ai ba lallai ne ba za ka yi tafiya har biyu ke gaje ka neman ruwa ka dawo lokacin sallah na abinda ake nufi shine ba za a yi taimama ba matukan ga ruwa to ruwa kuma da aka tashi yin sallan ba a samu ruwa ba a masallaci tankuna duk ba ruwa gidajen da ke kusa da masallaci duk babu ruwa to yaya za ka yi sai ka tsallaka ka je zakar ko ko ka je ka buga ko ka je meye da meye da meye ne ko ya ya isa ka yi taimama don an ce ka nemi ruwa eh in ba a samu ruwa ba daidai ina eh a inda yake eh a ce babu ruwa babu ruwa akwai bambanci tsakanin babu ruwa da ban samu ruwa ba me bambanci tsakanin wa'ada idza qadara ala al-ma'i imam shafi tin bai samu ba sai taimama in ya samu ta ruwa sai ya sake sallah wa bi qala ata'un innahu yusalli bit tayammumi wa kadhalik qala shafi'i إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت إذا لم يجد ماء بسامروابا ولا ترابا إن كما باب كسادة زي تيمما ينا إنا كينا ينا جرغين سما yana cikin jirgi yana cikin jirgin sama jirgin sama ba ko inda ake tafiya don in ka ta lalaba za ka samu kura ba haka bane ba in yana cikin ruwa ya zai yi eh yana kan bishiya akwai kura kan duk- duk ganyen da ka karkade za ka ga kura in yana cikin ruwa in ya sa hannu kasa zai debo yashi za a yi taimama kan yashi ko ba za a yi ba to yashin da aka debo cikin ruwa dangin kasa ne? eh? eh? eh? cikin ruwa aka debo ba A- ba haka ake faɗa ba su wurinsu akwai bambanci yashin kansa ai yashin guda biyu ne akwai yashi mai laushi wanda ke akwai yashi wanda ko ka kartaba ba za ka samu kura ba a hannunka mai mai girma masu abin nan mai Sa- eh, tsakuwa eh Ah, tsakuwa ya za a ce mu tsakuwa yashi فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت إن باب روا باكس باكسا يي صلى لحق الوقت wai me kenan don ya kiyaye me to sai- don ya kiyaye lokaci sa'an nan kuma shi suka suka ce summa a'ada idza qadara ala ahadi tuhurayn sa'an nan ya samu ruwa ko kasa sai ya- ya sake sallah shi kuma ka'idan abinda muka karanta shi ne a ada fil waqti a ada yace wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun ba dole bane kun manta da malikiya wa qala al-hasan fil marid fil marid indahu al-ma'u wa la yajidu man yunawiluhu al-hasan al-basri yace mutum ne ba shi da lafiya Allah ya kiyaye gashi da ruwa amma ba zai dauka ba kuma ba wanda zai miko masa ruwa tayammama sai ya taimama ya zai yi taimama ke yana kan gadon asibiti ya zai yi taimama eh bangon asibiti yanzu yanzu aka fenta aka shafa aka yi fenti aka yi ba kura da ta taba akwai inda kasa she sauko kan gadon kenan Hmm? tayammama a'a ba zancen ba za a rasa ba in an rasa ba za a iya kawo masa dutse a ajiye masa wajen kansa in ya tashi ya lalaba dutse ya yi taimama zai yi taimama ta yi ta yi A, ya aka yi shiru in aka kawo dutse aka ajiye masa ya shafa dutsen taimama ta yi shi kenan eh eh وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء شافعي أسكتي إن يقباي إن يقباي سامون دزي باش روان تسي الولاء يساكي صلى فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء ومتى في دي صلى التيمم سبو باب روا أو تيمم لمرض saboda ko ya taimama saboda wata cuta da ake tsoron za ta cutar da shi eh, mukhufin aw makhufin fi safari aw al-hadari thumma bara'a mutun ne ba shi da lafiya ana tsoron in ya taba ruwa wannan cutar za ta cutar da shi ko za ta za a samu jinkirin waraka ko za a menene da menene sai yayi taimama to sai yayi taimama sa'an nan sai ya samu lafiya aw qadara ala simal al-ma'i ko zai yanzu ya samu lafiya zai yi amfani da ruwa fala qada'a alaihi aka ce ba zai sake sallan ba ba zai rama sallan ba sawa'an kana junuban aw muhdithan wa sawa'an kana alwaqtu baqiyan aw fa'itan yace ko da akwai sauran lokaci ko lokacin ya wuce wa huwa qawlu aktsar ahli alilmi wa huwa qawlu qawlu aktsar ahli alilmi to mecece hujjan kan cewa in ya taimama ya sallah sa'annan sai aka ga ru- ru- lokacin kuma bai wuce ba sai suka ce ruya an ibn umara an rawaito daga abdullahi dan umar Allah kara masa da yake annahu aqbala min al-jurf hatta idza kana bil mirbad bil mirbad ya taho daga jurf yazo mirbad tayammama famasaha wajhahu wa yadayhi sai ya taimama wasallal asra ke sallar la'asar to sai suna tsammanin cewa ko lokaci ya kure ne rana za ta faɗi thumma dakhala al-madinata wa shamsu murtafi'a sai suka shigo madina ga rana tana nan har yanzu bata fadi ba wa lam yu'idi salah bai saki sallah ba wannan hadisin kuma sahihi ne wa hadha qawlu sa'id ibn al-musayyib wa sha'bi wa ilayhi dhahaba malik wa sufyan wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ashabur ra'i وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا ويسمع malamai suka ce matukan akwai sauran lokaci da yake alwala ya sake sallah wa huwa qawlu ata'in wa tawus wa ibn sirina wa makhul wa zuhri fa amma idza fa amma idza wajada al-mutayammim al-ma'a fi khilal as-salati yutimmuha mutum ya yi taimama ba samu ruwa ba mai ke sa a yi taimama rashin ruwa sai da kai taimama ka fara sallah sai ga ruwa ya zo an samu ruwa to ya za ka yi fa amma idza wajada almutayammimu alma'a fi khilal salati yutimmuha inda ba'd ahli alilmi wa huwa qawlu malik wa shafi yace tun da ka alwal taimaman da kai rashin ruwa yasa kai taimama kai abu hakkinka ne kai taimama kana da haƙƙi kai taimama to da kai Allahu akbar kana cikin raka ta farko ko ta biyu sai ga ruwa ya zo suka ce sai ka ci gaba da sallarka sallah ta yi wa zahaba jama'atun ila annahu yasta'nifu as-salata bil wudu'i wai suka ce a sai ka yanke sallan kai alwala ka saki sallah wa huwa qawlu ashabi ar-ra'i wa zahaba jama'atun ila annahu idza dakhala waqtu as-salati wala ma'a ma'ahu wayansu malamai suka ce in lokacin sallah ya shiga yanzu lokacin sallah ya shiga wajibi ne kai sallah ba ruwa wa kana ala raja'in min wujudil ma amma yana kyauta zaton zai samu ruwa yu'akhiru salata min awwal alwaqt zai jinkirta sallar kada ya sallar a farkon lokaci idan lokaci sallah na da lokaci farkon lokaci da tsakiya da karshe duk cikin lokaci ne sai dai aka ce wannan yafi farkon lokaci yafi to amma kai da baka samu ruwa ba aka ce karka yi gaggawan taimama tun da kana kyauta zaton za a samu ruwa farkon lokaci sai ka zo lokaci na biyu zuwa ƙarshen lokaci dab da lokaci ya ƙare in baka samu ba dab da lokaci ya wuce in baka samu ba to sai ka yi taimama wa huwa qawlu ata'in wa bihi qala malik wa sufyan wa ahmad wa ashabu ar-ra'i wa huwa qawlu shafi'i wa dhahaba qawmun ila annahu yu'ajjilu as-salata bit-tayammumi wani suka ce ai tun da ba a samu ruwa ba farkon lokaci din sai taimama ya sallar shi ruwa an bin umara annahu aqbala min al-jurfi hadisin da muka karanta hatta idza kana bil mirbadi tayammama wa salla al-asr sai taimama suka yi sallar al-asr thumma dakhala al-madina wa shamsu murtafi'atun wa lam yu'id as-salata sana aka shigo madina rana bata fadi ba amma basu idan da basu sake sallah ba ina ma'ana aka shigo madina rana bata fadi ba ai cikin madina akwai ruwa ba haka bane ba ba a ce su sake ai su yi alwala su sake sallah ba fa amma idza kana la yarju wujud al-ma'i amma in ba shi ba kyauta zaton zai samu ruwa fa zahaba qaumun ila annahu yu'akhiru aidan qala az-zuhri la yatayammamu hatta yakhafu dhahab al-waqti imamu zuhur ce ba zai taimama ba sai in ya ji tsoron lokaci zai fita to suka kawo ta matsala kuma wal jarihu mutum kuma ke da miki a jikin shi ya ji ya samu rashin lafiya Allah kiyaye idza qadara ala ghasl ba'd a'dha'i taharatihi alai an yarsila as-sahiha wa yatayammam li ajli al-jarih wai in jikin ba shi da lafiya ya samu miki hukuna ne ko menene ruwa ba zai iya taba ruwa ba wayansu abubuwa wayansu bangare jikin shi aka ce aiki sai ya taimama in zai iya wanke wani wuri sai ya wanke inda ba zai iya ba sai ya masa sai ya taimama in ya taimama ya hada biyu kenan sawa'an kana aktharu a'dahi sahihan aw jarihan sawa'an jikin mafi yawan jikin shine ke da miki ke da kurajen ko ko a'a kaɗan ne inda kurajen yake sai ya ɗebi ruwa ya taba inda zai yi ya taba sannan ya taimama ya hada biyu kenan an fahimta ana fahimtar mazhabin malamai wa'annan duk ijtihadiyat ne ijtihadat ne suke yi in ka je ka ji tsoron Allah ka zauna ka hana kanka bacci ka kiyaye abin da suka faɗa duk sa'an da fatawa ta zo sai ka duba ka gani wannan matsala nasiya mansusun alaiha ne ko ijtihadiyya ai wannan na matsala ce mansusun alaiha fa ainan nas ina nas shi kai aiki da shi ai wannan matsala ijtihadiyya ce malamai ne suka ijtihadi to kana da iko ka dauki kowace kana da iko ka dauki kowace matsala a cikin ijtihadiyat saboda kai fatawa an fahimta to menene hujjan wannan magana lima akhbarana Umar ibn Abdul Aziz قال حدثنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو, أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريج عن عطاء عن جابر قال يتي خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ita mun fita muna tafiya a cikin mu cikin jama'a da muke tafiya sai dutse ta zo ta yi ma wani rotse a kan shi fahtalama sai kuma ya kwanta garin bacci sai ya mafarki ga kai ya samu rotse ga shi ma ya mafarki janaba ta same shi fasa'ala ashabahu she ya tambayi su abokan tafiyarsa ya jama'a zan iya yin taimama hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum zan iya yin taimama قالوا ما ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء أي با وتا رخصة تندغا روا سي دي كاي وانكا كودا زاكا متني فاغتسل سي وانكا روسي كما بايا سو روا da ruwa ya shiga ciki mata sai ya mutu falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika da muka yi tsohon madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ba manzo Allah labari ga wani ya samu rotse jikin shi ba shi da lafiya jikin shi an samu miki da kansa rotse kenan sa'an nan yayi mafarki amma ɗan hakka tukati suka ce la najidu laka rukhsatan babu wani rukhsa zur wanka zaka yi sai wanka ya mutu wata kisan kuma shi ba rosa wani ne baya son sanyi aka yi mai tsanani ya ce ya jama'a na wanka da ruwan sanyi fa zan mutu suka ce ba wani hali sai dai ka yi wanka da ruwan sanyi ko ka mutu da aka ba manzo Allah labari sai ce qataluhu qatalahumullah ala sa'alu iz lam ya'lamu me hana su tambaya da ba sani ba wa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'alu ai maganin jahilci tambaya إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعسر أو يعصب أي يا إسيش يتيمم إن ببنديج يرفع كيش شك مضى على جرعه خرقة ثم يمسح عليها عليها ويغسل سائر جسده wai ai sai ya ɗauki ya yi bandeji kafa kan sai ya shafa a kan kan bandeji ba sai ya taɓa kurjin ba sa'an nan ya wanke sauran jikin shi shi kenan ya samu lafiya kenan ko ai sai da ilimi ake wayannan matsaloli ana ta yi ana ta tafiya wallahi ba zuwa kai ka zauna ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka ciccire abubuwa ba kana kallo an zauna an bata lokaci an koya ma abu saboda sakaci sai ka bar shi to da matsala ta tashi sai ka rikice ai ai ai ai ba yanda za a yi sai dai kai wanka yi wanka ya mutu wallahi kana da laifi kana da alhaki وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والغسل, الغسل والتيمم أحناف suka ce ai ba a hada wanka da taimama in dai wanka zai iya yi yayi in wanka ba zai yi ba sai ya taimama bal in kana aktsaru a'dha'ihi sahihan ghasala sahih yace in jikin mafi yawan jikin shine lafiyayye ne ba ba miki a ciki sai ya wanke wajen ولا تيمم عليه با زي تيمم با وإن كان الأثر جريحا اقتصر على التيمم ya zama na mafi yawancin jikin ne akwai kurji ba za a iya ko ina za ta ba akwai miki kaman kuna kaman komai sai ce sai a yi taimama shi kenan ba za a hada guda biyu ba واختلف أهل العلم في الجنوب يخاف من استعمال الماء للبرد malamai suka arjuna ilimi cewa mutum yayi mafarki yayi janaba ya samu janaba mafarki ya ko menene yayi dai ga janaba ta kama shi sa'annan ga tsananin sanyi ba zai iya ɗiba ruwa ya wanka ba don ba shi da inda zai ɗimama ruwa to ya za a yi kuma sallah dole a yi ta ko فقال عطاء بن ابي رباح والحسن يغتسل وان مات وقال مالك ايوه النائب ذا فدابكم وقال مالك وسفيان يصلي بالتيمم وهو كالمريض امام مالك يتي اه زي تيمم شي كمان مره مره لافيا يعني. وقال الشافعي يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل لأنه من العذر النادر إمام الشافعي يقول زي تيمم يصلى إن يسامروا إن زي إيه أمفاني دروا سي وانكا يساك صلى سبودا وأن عذرين ديك نادرين كأن يكي فاروا مذهبي نو كينا zai wanka ko mutu ko da zai mutu ne a'a zai bar ruwan yayi taimama a'a zai taimama ya sallah in an samu dama sai yi wanka ya rama sallah to wanne wanne ijtihadin yafi karfi ruya anna anna amr ibn al-as ajnaba fi laylatin baridatin fa tayammama yace amr ibn al-as ya samu janaba a cikin dare mai tsananin sanyi sai taimama watala wala taqtulu anfusakum إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف sai aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce bai zargi bai bai tsawata mishi ba abinda yayi mai kenan yayi daidai kenan ko lokaci ya cika ya cika اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم había.